أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد مجكم وانا مسلاتي عند ذا مجكم بدا كراتو cikin littafin shi mai tsarki muna fata inda za mu ci gaba da karatu cikin littafi na risala muna nan cikin babin da yake magana kan sallah wa mamaci kuma wannan shine darasi na 42 insha Allah kamar yadda muka yi bayani jiya kabbara kabbarori hudu ake yi a wannan sallah ta farko in an yi za a yi addu'a wa za a yi hamdala ko sana'i ga Allah na biyu kuma za a yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma in aka yi kabbaran sai a yi roƙo ma shi wannan mamaci Allah ya gafarta mishi to ina ganin a na uku za mu tashi inda Allah yake cewa inda mala yake cewa Allahumma innahu abduka wa ibn abduka ko yawa nan za mu tashi to bayan an yi kabbara na farko an yi wancan tahmidi da sana'i ga Allah madaukakin sarki na biyu kuma an yi salati salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda duk wanda ya sawwaka gare ka mun gane ko ko iyakacin salatul ibrahimiyya ka tsaya wannan alhamdulillah in ma wannan bai yi ba allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallam wannan shi ma duk salati ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka yi ta maimaitawa daidai gwargwado a wannan lokaci din kana bin liman to in kai na kai kabbara na gaba sai ka yi wannan addu'a ɗin ko kuma ka yi addu'a ga shi mamaci Allah ya gafarta masa Allah ya ji kanshi shi ne malin nan ya ce Allahumma innahu abduka wabna abdika wabni amatika anta khalaqtahu wa razaqtahu zaka ce Allahumma ya Allah innahu lallai shi wannan wanda muke sallah muke masa sallah din na abduka bawanka ne wabna abdika kuma ɗan bawanka, wabna amatika ɗan baiwarka, an ta hu kai ka halicce shi, wara hu kai ne ka azurta shi da wannan rayuwa har zuwa wannan lokaci, wa an ta hu kai ne kuma kashe shi, wa an ta tuhihi kai ne kuma za ka rayar da shi bayan wannan mutuwa ɗin. wa anta a'lamu bi sirrihi kai ne ka fi musannin wato abin da ke ɓoye nashi wa alaniyatihi da abin da yake bayyane ji'naka mun zo gare ka shufa'a alahu muna neman ceto a gare shi shi wannan mamaci din fashaffi'na fihi ka ba mu cetonsa a ciki wato ka yi masa wannan ceto din ka kubutar da shi Allahumma ya Allah inna lallai mu nastajiruka muna neman maƙwabtakan ka gare shi domin yanzu ya dawo gare ka ka zamanto wato ya zamanto makwabci gare ka bi habli jawarika da igiyan nan na makwabtaka zuwa gare ka innaka lallai kai Allah zuwa fa'in kai ne ma'abocin cikawa wa zimmatin da alkawari Allahumma ana ci gaba da nema masa gafara kenan Allahumma ya Allah ihi ihi ka kiyaye shi min fitnatil qabari daga fitinan nan na kabari wa min azabi jahannama da kuma azaba na gidan jahannama Allahumma ya Allah aghfir lahu ka gafarta mishi warhamhu ka ji kanshi wa'fu anhu ka yafe mishi wa afihi ka bashi lafiya ya Allah wa akrim nuzulahu ka girmama nuzuluhu wato makwancinsa ko masaukinsa wa wasi madakhalahu ka yalwata mashigan shi wannan kabari din wa gasilhu ya Allah ka wanke shi bima'in da ruwa wa saljin da sanyi wa bardin da sanyi duka wa naqihi ka tsarkake shi min al khataya daga kurakuran da yayi nan gidan duniya kama yunqas sawbul abyab min ad-dunas kama yanda kake tsarkake saubin abiyar tufa wanda yake fari mina danasu daga dauɗa. Wa Abdulhu ya Allah ka canza masa daren gida khairan wanda ya fa alkhairi min darihi daga gidan shi na duniya. Za ka ji ana cewa ya Allah ka sa can ɗin ya fi nan, ya Allah ka canza masa gida wanda ya fi gidan shi na duniya alkhairi wa ahlan da kuma iyali khairan wanda suka fi min ahlihi daga mutanen shi na nan gida wa zaujan da mata ko da mata khairan min zauji wanda suka fi wato matan shi na nan gidan duniya da ya bari Allahumma ya Allah in kana muhsinan idan wannan bawa naka ya kasance mai kyautatawa fazidka kayi ƙari fi ihsanihi wajen kyautata wannan nashi wa in kana musian in ya kasance kuwa mai mummunan aiki ne a nan gida na duniya fajawiz anhu ya Allah ka ɗauke mishi ka kankare mishi wannan mummunan aiki da yake yi kaga shi fa ya riga ya mutu ba shi da bakin yin wannan addu'a din yanzu nan ana nema masa ceto ne Allahumma ya Allah innahu lallai shi wannan bawa kad nazala bika haqiqa ya soka zuwa gare ka don ba zai dawo duniya ba ya riga ya tafi eh wa anta khairul man, uh, manzulin kane kuma fiyayyen masu masauki bihi da shi faqirun shi wannan bawa uh, mabukaci ne ila rahmatika zuwa ga rahamanka wa anta kai kuma ya Allah ganiyin mawadaci ne an azabihi ga azabtar da shi tunda yana neman rahama ya Allah azabtar da shi kai fa mawadaci ne ba ma sai ka azabtar ba mun gane ko Allahumma ya Allah fabbit inda mas'alati mantiqahu ka tabbatar da furucinsa inda mas'alati lokacin da za a tambaye shi wala tabtilihi kada ka jarrabe shi fi kabarihi a cikin kabarinsa bi ma la taqata lahu da abinda ba zai iya yi ba Allah to wannan daga fi ma la taqata lahu bihi dinnan to sai ka sake yin kabbara ka ga mai masa addu'a kenan mashi wannan mamaci din to a kabbara na hudu in kai kabbara na hudu sai ka ci gaba da wannan Allahumma ya Allah la ta harimna ajarahu kada ka haramta mana ladan shi ai karatu a nan cewa duk wanda ya je sallan jana'iza yana da kira'i na lada wato wani yanki na lada kamar dutsen uhudu hakan nan wanda ya raka wannan jana'iza zuwa ga makabarta har aka sata a kabari yana da irin wannan lada din to ya Allah la ta harimna ajarahu eh, kada ka haramta mana ladan da za mu samu sannan kuma wala taftina ba'adahu kada ka fitine mu ba'adahu bayan shi kada ka sa wannan mutuwa ta kasance fitina a gare mu bayan shi ya riga ya tafi domin wa'yansu mutuwan in sun tafin to fitina kuma ya tabbata daman suna nan su suke kara wannan su kara wancan su kara wannan su tara wannan su tara wancan to ya Allah gashi ya tafi kada kada tafiyan shi nan ya kasance fitina a gare mu ko kuma a yi wani bankaɗa wanda kowa sai ya ji a jikin shi ko kuma wani matsala ta taso wanda kuma babu mai karewa to ya Allah kada ka kai da ka jarrabe mu bayan shi to malam sai ya ce wata qulu ba'da rabi'a bayan kabbara na hudun nan kana cewa Allah ko kai kabbara can ko kuma kai anan in kai anan ga addu'an da za ka yi Allahumma aghfir li hayyina ya Allah ka gafarta mu rayayyunmu wa mayyitina da waɗanda suka mutu daga cikin mu wa hadirina da waɗanda suka halarto wajen wannan jana'iza din wa ga'ibina da waɗanda ma ba sa wajen wannan jana'iza din wa sagirana da ƙananan mu wa kabirana da kuma manyan mu wa zakarina da mazan mu wa unsana da matan mu innaka ta'lamu mutaqallabana wa maswana ya Allah kai ne ka san majuyanmu da kuma makomanmu waliwalidina ya Allah ka gafarta mai iyayenmu waliman sabaqana bil imani da kuma wanda suka rigaye mu sai wanda suka rigaye mu da imani walil muslimina hakan nan kai gafara kai rahama lil muslimina ga musulmai maza wal muslimati ga kuma musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza والمؤمنات da muminai mata al'ahya minhum wal amwat rayayyu daga cikin su wal amwat da matattu zaka ci gaba da wannan Allahumma ya Allah man ahayaitahu minna duk wanda ka rayar da shi minna daga cikin mu fa ahyihi alal imani ka rayar da shi akan turba na imani wa man tawaffaitahu minna duk wanda kuma ka ɗauki ran shi daga cikin mu fa tawaffahu alal islami ka ɗauki ran shi akan addinin musulunci wa as'idna ka datar da mu biliqa'ika da saduwa zuwa gare ka wa ɗayyibna ka daɗar da mu still lil ga mutuwa wa ɗayyibuhu lana ka daɗar da shi kuma lana gare mu waj'al fihi ka sanya fihi a cikin wannan mutuwa ɗin rahatana wato ka sanya hutawan mu ka sanya mutuwa ta zanto hutu a gare mu domin akwai wanda mutuwa za ta zanto azaba a gare su akwai kuma wanda mutuwan nan hutu ne a gare su to ya Allah mun zaɓi wannan ka sanya wannan mutuwa in ta zo ta kasance hutu gare mu wa masarratana da kuma abin farin cikin mu to sun taslim sai ka yi sallama wannan shine addu'an da ake yi wa mamaci in ya mutu to yana da kyau ‘yan uwa a dage wajen sanin yadda ake yin wannan addu'a ɗin in kuma har ba a san yadda za a yi shaka ba to shine muka ba da wancan yadda ake yi na kabbarori ɗin kabbaran farko suratul fatiha kabbara na biyu salati ma annabi kabbara na uku yin addu'a wa mamaci, kabbara na hudu yin addu'a ma sauran wanda suka zo da mu wanda muke raye wanda muke yin sallah a wannan waje, in ka yi wannan shi kenan sai ka yi sallama. To, ko da ana bin sallah ne kuma, ko da kana bin liman ne ba kai ne mai yin sallan ba, yayi aka yi kabbara na farko karatun fatiha, ka jira shi kuma har ya gama nashi. Kabbara na biyu ka yi salati wa annabi gaba ɗaya. ka jira har ya gama nashi kabbara na uku ka yi ci gaba da roƙawa mamacin nan gafara da rahama da gafara da rahama da gafara da rahama shi ke abin da yake cikin wannan addu'a ɗin an gama wannan har liman ya sake yin kabbara na hudu ya yi kabbara na hudu in bai yi sallama a ƙarshen shi ba to shi kenan yana addu'a kenan kai kuma yake ci gaba da nema mu da muke sallah ɗin da duk wanda suke sallah sai ka ci gaba da neman gafara da rahama Allahumma gafir lana warhamna Allah in baka san komai ba kenan wannan ka zaka iya rikewa Allahumma gafir lana warhamna Allahumma gafir lana warhamna Allahumma gafir lana warhamna har zuwa ƙarshe wannan shine yadda ake yin wato sallawa shi mamaci sai ina muke to shi kenan za mu kwana nan ya wannan kaga duk an yi shi akan siga na namiji ne to gobe sha Allahu sai mu yi an tsin mace ce kuma za a yi ma wannan sallah din fa yawa to tunda lamiri yakan canza canzawan kawai na lamiri ne sai kuma can inda zaka ce ya Allah ya canza mata gida ko ko ya canza mata miji to ba ita matan duk da aka rasu to mijinta na nan duniya shine mijinta a cikin gidan aljanna in sun haɗa mai gidan aljanna ita ce kuma za ta kasance wato uwar gida a cikin sauran wanda za a ba shi wannan miji ɗin domin za a ba shi wasu mata ɗin in muke faɗa wato ita aljanna tana da girma to kuma an kewaye ta ita aljanna ɗin in an shige ta duk abin da rai yake so yana ciki duk abin da za ka yi tunani ranka yana so to yana ciki duk abin da za ka yi tunani na girman gidan da za ka samu za ka same shi a aljanna ba za ta yi mana kaɗan ba mun gane ko ba za ta yi mana kaɗan ba ita aljanna ɗin akwai wani wani masanin sararin samaniya ya ce to dai wannan halitta da aka yi in mu kaɗi ba musulmi ba ne ya ce in dai mu kaɗai ne mutanen duniya muke wannan duniyan duk sauran sararin samaniyan nan babu kowa to shi a nashi lissafi saboda abin da ya sani na girman wannan waje ya ce an yi asarar wuri ne saboda ya to to wajen girman ya isa ya ce to in dai kawai da mu ne kadai a nan muke raye duk sauran inda ya sani na sararin samaniya babu wani abu mai rayuwa a wajen A- an yi an- an- an- an yi asarar space
So ko planet ne ko da nan planet ai su kadai ai to su kadai ya ya- ya- ya isa gaba daya yanzu akwai wasu akwai wasu taurari guda uku wanda zaka gansu a dan jere din nan Orion to wannan akwai guda ɗaya a cikinta guda ɗaya ta yi rana kasa rana kuma ta haifi duniya na namu girma ko to guda ɗaya a cikinta ta yi wannan duniya ta yi girman rana sau ɗari takwas a cikin wannan yan guda uku da za a gansu a jeren nan ɗaya kuma ta yi girman rana dubu ɗaya da ɗari biyu ɗaya kuma dubu ɗaya da ɗari shida to saboda haka wato sararin samaniya girman ya isa kuma hakan fa ba a je sama na ɗaya ba ba a isa sama na ɗaya ba a haka maganan nan da ake ciki wanda Allah ya sanar da mu sararin samaniya ake ganin waɗannan taurari kaɗai taurari da suke mil akwai wani kira- gida da ake kiran shi duni inda duniyan taurari yake milky way akwai taurari akwai taurari wajen wajen wajen wajen biliyan biliyan kuɗi ne a wannan waje eh sannan kafin ka je wannan waje din kuma akwai taurari wajen triliyan hudu wanda shine abubuwan da ake iya gani daga nan kuma da na'uran da aka jefa ta sama take take ɗauko labari take kawowa har yanzu akwai akwai Voyager 1 wanda aka wurga shi sararin samaniya tun 1977 kaga shekara wajen arba'in da kusan takwas kenan tana tafiya ne a sama har yanzu tana tafiya a sama a cikin duniyan taurarin nan kawai take tafiya an ce yanzu ana lissafin ta yi tafiya wajen kilomita dubu to ina ma za a iya lissafawa ne ya take kawo bayanai babu dai a- object na ɗan adam wanda ya daɗe a sararin samaniya wanda kuma ya tafiya mai nisan wannan to har yanzu tana nan a cikin tsakanin waɗannan planets ɗin ne kawai take tafiya saboda haka in an ce Allah ya canza maka gida fiye da gidanka na nan gidan duniya kada ka yi tsammanin irin wannan akulki da muke ciki shine gidan da za ka je ka sanar a can a'a gida ne gashi nan ya kai ya kawo gida ne wanda aka ce shi ɗan aljanna in yana ciki ‘ya'yan itacen aljanna wanda yake tsaye zai iya tsinka wanda yake zaune ma zai iya tsinka wanda yake kwance ma zai iya tsinka a cikin gida ne wannan da kai da komai naka ne yake cikin wannan gidan duk zan da za ka yi tunanin kayan gidan nan nawa da ya kai girman gidan wane to za ka samu abin da ya fi haka kuma ba ta cika ba eh ba ta cika ba saboda haka babu abin da ya rage mana mu dai a nan duniyan nan ba na farko ba daɗewa ake yi ba a duniya mun gane ko na biyu ba jin daɗi ake yi ba yawa daidai lokacin da za ka soma samun kuɗi daidai lokacin aka soma lissafo maka abincin ma da ba za ka ci ba ga masana nan abinci sai a ce banda kaza banda kaza banda kaza kana cikin damuwa ne gida ne dai na jarrabawa ga baki ɗaya in ka yi ma kuɗin ma eh, na mawaƙi ɗan duna ko kai kuɗin ma baka tsira ba kai kirkin ma baka tsira ba in kai rashin kirkin ma baka tsira ba wai duniya da wuyan zama hakan ne ita duniyar take da wuyan zama duk ta halin da ka samu kanka babu tsiran da ka yi a ciki ka yi kuɗin ma baka tsira kama in ka zauna baka da koman ma baka tsira ba ka yi kuɗi kana wasan ɓuya baka yi kuɗi ba kana ta gararan ba ka tashi da safe baka san ma ina za ka je ba ina ka tsira ka ga baka huta ba ka yi kuɗin kuma ana so a ce ka huta nan kuma kana ɓuya so to duniyan ba komai ba ne idan za ka kwatanta shi da rayuwa na lahira wallahi gara ka ƙare a nan kana bauta ka samu gidan lahira akan ka zo nan ka ƙare da dukiya ka je ka rasa gidan lahira gara ka ƙare a mazaunin bawa amma ka samu gidan lahira ka samu aljanna da ka zo nan ɗin a baka duniya ka rasa lahira saboda ba menene yasa ba mu yadda da lahiran ba ne ba mu tsinkaya ne muka je muka gano ba in wutan da ake ba mu tsoro da ita kada mu yi za a shiga wuta ba mu leƙa muka gano wutan ba ne haka kuma yan aljanna ne da ake kwaɗaitar da mu ku yi aiki domin ganin aljanna to ba mu da in mun leƙa ko so ɗaya muka gano aljannan nan to in ka dawo babu wanda zai daɗa neman ka da wani abu kai in ba aljannan ba ba za ka yi abota da kowa ba sai dai abotan shiga gidan aljanna ba za ka yi rige-rige akan komai ba sai dai rige-rige na yadda za a yi a samu wannan aljanna ɗin ba za ka nisanci komai ba sai dai yadda za ka nisanci wuta kullum kai kenan kana neman menene zai raba ka da ita to amma a yanzu wutan a munan sai aka annan sallallahu alaihi ce mana an kewaye wuta da duk abin da zuciya take sha'awa sannan aka kewaye aljanna da duk abin da zuciya take take mene kishin sha'awa take kyamata sai ga aikin aljanna ana kira ka ka zo kai kai kuma kana nokewa aikin wuta ana cewa kada ka je kai kai kuma nan ne kake ganin inda za a je a yi sharholiya to shi yasa nan gidan duniya ya kasance gida ne na jarrabawa duk halin da kake ciki jarrabawa ne Allah ya sa mu ci wannan jarrabawa wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu mu da muke kan hanya ya Allah ka ɗauki ranmu muna cike da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين آمين صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين